الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الخميس هدو قوة ذو القعده hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya ci gaba da karatu da muke yi na zaure a wannan majalisi mai albarka muna nan cikin littafin fiƙihu mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wanda wannan shine darasinmu na 42 a wannan littafi mai albarka kuma za mu tashi a shafi na 92 a cikin wannan littafi mai albarka idan ba manta ba malam ya nemi na bayani akan sunnonin sallah wanda an yi bayani akan wasu daga ciki har muka kawo bayani game da attashahud mun yi bayani akan ta da kuma ma'anarta to za mu tashi a sunna ta goma inda mala ya ce al'ashiratu الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ماليتي سنة تقوم daga cikin sunnonin sallah as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fit tashahhud al-akhiri bala yace inda za a yi salatin za a yi shi ne a cikin tafiyan ƙarshe ko a ƙarshen tafiya ta ƙarshe su wannan kaga sai nuni kamar cewa nan ne kaɗai za a yi salatin tunda ya yi ƙaidi da ya ce salatin sunna ne shine sunna ta goma cikin bisa tartibin da ya ɗauka sai ce to za a yi shi ne a cikin tahiyan ƙarshe kenan kaga tahiyan farko ba za a yi salati a wurinsu ba to wannan a mahallu alkhilaf bainal ulama saɓani a ya auku tsakanin malamai wasu na ganin cewa kamar su almalikiya din mafi yawa daga cikinsu sun tafi kan cewa ba a salati sai a tahiyan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce saboda tahiyan farko so ake a takaita shi shi yasa ba a buƙatar a yi wasu addu'o'i ko ƙari a kan shi labazin a tashahud ɗin so ake a yi shi a taƙaice shi kuma zaman ƙarshe to shi ake so a ɗan ja da tsayi shi yasa aka zo da salati ɗin kuma aka zo da addu'o'i to shi yasa abinda ya shahara a mazhaba cewa yin salati ko addu'a ga tahiyyar da ko ga zaman tahiyya wanda ba na ƙarshe ba to an kuskure ne an kyamaci haka wasu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a salati mutulakan kowanne zama za a yi za a iya yi a zaman farko za a iya yi kuma a zaman ƙarshe suka ce kowane za a yi haka ita ma addu'a za ka iya yi a zaman tahiya na farko kuma za ka yi a na ƙarshe suka ce saboda umumi na na su addu'o'in da kuma shi karan kansa salati ɗin tunda nassi bai zo ya ware wani zaman ban da wani zaman ba suka ce to al'asal sai a ɗauke shi alal umum cewa duk inda mai sallah zai zauna to ya yi salatin wasu daga cikin malamai abinda suka ambata kenan so matsala ce dai akwai saɓani kowanne mutum ya yi ba, ba, ba matsala tun da dama a su almalikiya ɗin da wasu daga cikinsu salati ɗin sunna ne duk da kuma wasu su sun wajabta shi cewa dole ne daga cikin malamai to su a wurinsu kaga kowanne zama za ka yi salati to sai mala ya kawo mana siga ya ce wahiya ita ce allahumma salli ala muhammadin allahumma asalinsa ya allahu ne e ya allahu to shi ne sai aka bayar da shi allahumma e mimun din nan ita ce take niyaba akan ya'u da aka shafe ya'un din yana Allahu ya Allahu aka shafe ya'un sai ya koma Allahu to ya aka ce dai Allahu wani ba zai dauka akwai wani abu na nida'i a ciki ba to shi yasa sai aka ƙara mimin don taimaka ishara akan waccan ya'un ta nida'i da aka shafe to shine sai ya koma Allahumma to shi yasa an zo fasara sai a ce ya Allah salli kayi salati ala Muhammadin bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ali Muhammad kuma kayi salati bisa ga iyalan annabi Muhammad kama sallaita ala ibrahima kamar irin yadda ka yi salati ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim kuma kamar yadda ka yi salati ga iyalan annabi ibrahim wa barik ka yi tarin albarka ala muhammadin bisa ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin hakanan da alu muhammadin kama barakta kamar yadda ka yi albarka ala ibrahim bisa ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da iyala annabi ibrahim fil alamina wato ka yi albarka ga ainihin sauran halittu gaba ɗaya wato a cikin halittu gaba ɗaya na duniya to shine yace ya ci gaba da kawowa innaka lalle kai Allah hamidun abin godiya ne majidin kuma wanda yake mai girma to wannan shine lafazin da malam ya kawo shi ake kira da as-salatul ibrahimiyya saboda ambaton annabi ibrahim da kuma alu ibrahim din da ya zo a wato a hadisin wannan shine ake yi a sallah saboda haka malamai ba su yadda ka yi wani salati a cikin sallah saɓanin as-salatul ibrahimiyya ba saboda shi annabi ya koyar kamar yadda ya zo daga jama'a mina sahaba da Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya rasulallah sallama mun san yadda ake maka sallama amma ya ake maka salati to shine sai ya koyar da su wannan salati din kuma shi manzon Allah yake yi a tahiya kuma shi ya koyar a yi to shi yasa ba a yadda kai wata siga wadda ba wannan ba duk da yana da sigogi da yawa shi salatul ibrahimiyya san ibn al-qayyim a littafinsa jila'ul afham ya kawo sigoginsa da dama hakanan as-sakhawi shi ma yana da littafi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba a yadda ka yi wani ko as-salatun nariya ko salatul fatihi duk ba a yadda ka yi su ba ko jauharatul kamal duk ba a yadda ka yi su ba ko salatin tunan jina duk ba a yadda ka yi su ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai koyar da su ba kuma za mu ga hatta wasu daga cikin malaman ɗariƙa kamar tijjaniya akwai wani da ake kira muhammadun nazifi wanda ya rubuta littafin al-yaqutatul farida kuma ya zo ya mata sharhi ya samu sharhin suna addurratul kharida ba ko wani littafi karami da aka tattara fatawoyinsa to daga cikin abin da aka tambaye shi an tambaye shi kan halaccin yin salatul fatihi a sallah ya ce bida ne ya ce bida ne kuma ina muku gargadi game da ɗauko abin da ba mahallinsa ba ku ɗora shi inda ba mahallinsa ba abin nufi kenan salatul fatihi mahallinta ba sallah ba mahallinta ba ne ku kagan duk da shi ya yadda da salatin ya faɗi darajojin shi da falalolinsa a waɗancan littattafan balma saboda saboda ita ma ya rubuta littafin aliyaqutatul farida to ai yana nufin salatul fatihi din yace to amma yin sa a sallah bid'a ne Muhammadu Nazifi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na Tijjaniya waɗanda ka iya cewa sun ɗan yi karatu ya rasu shekaru da kaɗan dama haka kaɗan ba da yawa ba saboda haka wannan kusan a shi ne fahimtar malaman sunna cewa wasu salatoci da aka samu daga wasu daga cikin sahabbai wasu ruwayoyi da kila hanyoyinsu suna da matsala to ba a yadda a yi su a sallah ba ballantana waɗanda aka samu a wurin wasu daga cikin shehunai ko waliyai su kaga in na sahabbai ma ba za a yi ba kaga min babi aula eh din babi aula waɗanda aka samu daga ainihin shehunai ko waliyai a ce a yi amfani da su sau da haka wannan shi ake yi shi yasa duk malaman fiƙihu to za ka ga in sun zo game da yin salati a sallah to wannan suke kawowa suna ambatar as-salatul ibrahimiyya ne koda suna ganin halaccin yin wata siga amma a sallah to ga wanda za yi me yasa saboda ayyukan sallah da lafuzzanta tauƙifiyai ne baka da damar ka yi wani abu sai in shari'a ta ce ka yi baka da damar ka cire wani abu kawai abin da aka zo da shi shi za ka yi wanda ba a zo da shi ba kuma ka yi tabbatun shi to wannan shi ne sannan malamai sun tattauna cewa kaga a a yanayin yadda muke salatin ba muke yi ba addu'a muke yi Allah ya yi duk da kuma a umarni Allah cewa ya mu yi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi kaga sallu alaihi aga umarni ne amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi bayanin kuma yadda za a yi salatin to sai ce masa habbai su ce Allahumma ya Allah salli mana shi Allah ya yi salatin da kansa to shi yasa suke ganin in kai salati ba kai kai ba Allah ya yi saboda kai kana addu'a ne Allah ya yi ba cewa kai inni sallaitu ala rasulillahi ba a'a addu'a kai ya Allah kai salati a kansa to suka ce dalili shine dalilin da ya sa haka irin su alfishi a littafinsa alminahul wafiya su asharnubi duk sun ambaci wannan suka ce dalili saboda a shi wanda za a yi wa salati ba ya da aibi ko ƙwaya ɗaya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam komai nasa an tsalkake shi mu kuma da ba annabawa ba muna da aibi to wanda, wanda adda aibi ya yi salati ga wanda yake ba ya da aibi to akwai na kaso a ciki to shi yasa sai aka umurce mu kai tsayin mu roƙi Allah ya yi salatin da kansa saboda shi ma Allah ba ya da aibi kaga sai ya zamo salatin min tsahirin li tsahirin wanda ya salatin mai tsalki ne shine ba shine Allah wanda ake yi wa salatin shi ba sabanin mu muka yi kaga sai ya zamo salati ne daga wa min zi aibin li li tsahirin to sai zama kamar babu kamala to wasu haka suka faɗa wasu kuma suka ce a'a a haka ɗin ma in muka yi to mun yi salatin da annabi duk wanda ya ce allahumma salli ala muhammadin har zuwa ƙarshe to ya yi salati ga annabi dalilin suka ce saboda mi ai addu'a kai Allah ya yi to idan Allah ya amsa kuma ya yi ɗin to kai ma ka yi saboda kai ma ka yi addu'a eh to kuma wannan shi ne ya fi zama daidai cewa duk wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammadin to shi ma ya yi salati duk da kuma a ma'anar roƙo yake Allah ya yi to amma fa shi ma ya yi eh nashi daban na kuma Allah daban na fatar an gane suka ce cewa babu kamala wanda yake zu aibin wa naqsin yayi salati ga wanda yake baya da aibi ko kwaya ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ba ba ba illa bane eh ba shi da ba shi da wata illa me dalili saboda ibada ne ta kuma ibada an dora ta akan kowa ba a ce dole wanda zai yi ibada sai ya kubuta daga kowane irin aibi ba ai muna yi wa Allah ibada ko ba haka ba tare da muna da naƙasun shi kuma Allah ba ya da naƙasun kaga mu masu ibada zuwa ga Allah kaga ibada ce wadda min zai aibin wa naqsin ilawan ilaman ko liman lizi kamalin ko ba haka ba kuma ba wanda ya taba da'awan cewa hakan na kasu ne to haka shi ma wannan yake eh to abinda wancan su su asharnubi suka kawo to kaga abu ne wanda yake yana da abin nan to shine ala muhammadin wa ala ali muhammadin to suwaye alu muhammadin alu a anan malamai suna da maganganu ya danganta in aka ce alu muhammadin me ake magana in ana bayani akan addu'a to wannan ya shafi duk wani wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mumini ya shiga in ana magana akan addu'a ana nufin ummatul ijaba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yadda da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama wa ala ali muhammadin anan kowane mumini ya shiga cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma yana magana akan wato zakka ko kuma wasu hukuk da wata hususiya ta zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ana magana ne akan wasu ‘ya'yan wasu mutane kamar alu aƙilin alu ja'afarin alu abbasin alu aliyin alu harisi su biyan ne to wannan ana magana game da hususiya da haƙoƙi na zuriya annabi sallallahu alaihi sallama to ‘ya'yansu su ake kira da alun nabi haka abin da ya shafi zakka haka abin da ya shafi sharifantaka da sauransu duk wani wanda nasabarsa take tukewa zuwa gare su to shi ake kira sharifi yawwa saboda kaga nasabarsa tana da alaka da nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da su waɗancan dukkansu ƴan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallama iyayensu ƴan uwan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan kaga ba zakka ake magana ba kuma ba ana magana ne akan wani haƙƙi na zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam ko ahalinsa ba to shi yasa malamai suka ce irin nan al'umma annabi ta shiga gaba daya kama sallaita ala ibrahima kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma iyalan annabi ibrahim to shi manan malamai sun tattauna suka ce za mu ga an yi tashbihin salatin da Allah zai yi wa annabi sallallahu sallam da iyalansa da kuma salatin da ya yi wa annabi ibrahim da kuma iyalansa salatin da ya yi wa annabi da iyalansa shine al-mushabbahu salatin da ya yi wa annabi ibrahim da iyalansa shine almushabbahu bihi wannan kafin din ta tashbihi ce adatu tashbihi ake kiranta eh wajahu shabahi shi kuma an shafe shi ba an bace shi ba sai suka ce to gashi kuma al'asal a al'asal za mu ga cewa a nan kama ana nuna kenan salatin da ake roƙo ya yi wa annabi da iyalansa ya zamo irin wanda ya yi wa annabi ibrahim da iyalansa sai ya zamo kenan tun da ƙa'ida ta tashbihi almushabbahu bihi aqawa min almushabbahi misali ka ce aliyu kalasat aliyu kaman zaki ne aliyu shine almushabbahu al'asad shine almushabbahu sai aka tambaye ka to ta ina sai ka ce fi shaja'ati wajen jarunta to da jaruntar aliyu da ta zaki wanne ne yafi sai suka ce to anan kenan yana nuni salatin da Allah yi wa annabi Ibrahim yafi wanda ake roƙo ya yi wa annabi muhammad tunda na annabi muhammad shine almushabbahu wanda ya yi wa annabi ibrahim shine almushabbahu bihi to shine sai balabai suka yi ta abin nan bayani yadda za a walwala wannan matsala na farko suka ce annabi ya faɗi haka ne min babi tawabu saboda ƙanƙan da kai da tawalu ba wai dan salatin da ya yi wa annabi ibrahim ya fi wanda zai masa bane a yayi ne saboda tawazu na fatar an gane yawwa shine ka cancanta da wani matsayin amma sai ka ki nuna haka ko ka nuna kamar matsayin ba naka bane na fatar an gane irin abin da zaka ga malamai na yi malami ne mutafanni ne amma a ce mai alagafata malai ce almajiri su kaga wannan menene kaga tawadu'u ne tawadu'u ne tawazu ne to wannan amsa ta farko kenan amsa ta biyu suka ce a'a ai ba kowane lokaci ne da almushabbahu bihi zai kasance akawa min almushabbahi ba eh hakan shine yawa amma dai ba ko ina ake samu haka ba akwai inda za a yi tashbihi kuma almushabbahu akawa min almushabbahi bihi suka ce a ƙur'ani ma akwai mala ya ce ƙwarai ina misali kamar faɗin Allah ta'ala Allahu nuru samawati sai ce mi kamishka ce to mahallu shahid mathalu nurihi misalin hasken Allah da yake sawa ga zuciyar mumini kan mishkatin kamar mishkat ce window da za a yi sai a ɗora fitila a kanta sai ta haskake ɗaki to kaga nurihi hasken Allah shine almushabbahu ka mishkatin mishkatin shine almushabbahu bi to tsakanin hasken Allah da hasken mishkat wanne ne yafi karfi suka ce to kaga wannan usulubi ne usulubi ne saboda haka da annabi ya faɗe shi a haka suka ce ba tawadu'u bane a usulubi ne kuma hakan yana nuna cewa nashi salatin din yafi aqwa wa akmal a kan salatin da ya yi wa annabi ibrahim da kuma wa da kuma iyalin to wannan min haisun loga kenan suka ce kaga babu babu wata matsala sannan suka tattauna to menene cikin annabawa da manzanni annabi ibrahim shi kadai ne akwai saura ko to me yasa aka ware annabi ibrahim da ambaton da wannan tashbihi da tashbihin salatin da zai yi wa annabi Muhammad da wanda ya yi wa annabi Ibrahim me yasa ba a kawo annabi Nuhu ba wanda shine awwalur rusuli ba a sauran addabawa annabi Musa annabi Isa da sauransu duk ba ambace su ba amma sai aka ambaci kaga tambaya ce mai kyau to wasu suka ce dalili shine lokacin da aka yi mai iraji da annabi sallallahu alaihi wasallam a da ya je ya haɗu da hannabawa annabi wani annabi wani ya same shi a sama ta kaza annabi wani daga cikinsu akwai annabi ibrahim to da ya zo wajensa shi annabi ibrahim sai ya yi wa manzon allah sallama bayan ya yi masa sallama ya ce kuma ka isar da saƙon sallama ta zuwa ga al'umma ka ce ina ina musu sallama wanda sauran annabawan ba su yi haka ba a siyakin riwayar suka ce to shi ne dalilin da ya sa sai aka ware shi da wannan da wannan falalar sai aka ware shi da wannan falalar wasu kuma suka ce a'a saboda alaƙa da ke tsakanin annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fuskar haƙuri da sifofi za ka gaji wasu sifofi da annabi ibrahim yake da su to annabi ya ɗauke su har da ƙari suka ce ma tun daga ma'anar sunan me ma'anar sunan ibrahim ibrahim tarkibi aka yayi ibra shi ne bawa ehin kuma arrahim ma'ana abdun rahimun bawa mai tsananin tausayin al'umma ko halittu shi ne ma'anar sunan annabi to haka shi ma Allah ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa mi to ka gani to suka ce irin wannan mushakala din da kamancece ne yaɗin a wurare daban-daban eh to za ka ga wannan gane ko? to za ka ga kuma a alkur'ani wasu wuraren allah ma ya masa wasiya ya bi tafarkin annabi ibrahim sai a ware shi shi kadai ka gani ko? to wannan kenan to shi ne ya ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin kai tara albarka bisa ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin da alu muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim to duk dai wannan an yi bayani a kansa fil alamina kai da talikai gaba ɗaya da halittu ma gaba ɗaya eh al'asal in an ce al'alamin shine duk abin da ba Allah ba ma'ana duk abin da yake halitta ne to ya shiga cikin al'alamina kowa ya shiga ciki to wasu suka ce a nan wannan ma'anar ita ake nufi ko ko ana nufin waɗanda Allah ya yarda da su tunda batu ake na salati da albarka da sauransu sai zamo kenan lafazin an ambace shi a zahiri a umuminsa amma kuma ba umumi ake nufi ba ana nufin cikin waɗanda Allah ya zaɓa cikin al'alami na ɗin kamar yadda ya salati gare su da kuma abin wasu ma suka ce a sauran ragowar manzanni ake nufi shi al'alami na ɗin to abinda wasu suka faɗa kenan innaka haƙiƙa kai Allah hamidun ala wazni fa'ilin min sigil mubalaga hmm? to suka ce amma ma'anarsa da ma'anar wazanin maf'ul hamid ai mahamud kamar an ce innaka mahamudun kai wanda ake gode mani majid shi ko min almajid girma shi ma ala wazni fa'il to shi shi ka ala babi ai innaka majidun ai karimun kuma kai mai girma ne alhadiyata asharata to sai sunna ta sha ɗaya ƙaunu cewar sami Allahu liman hamidahu Allah ya amsa ga wanda ya gode masa wa yake faɗa wannan lil imami ga liman wal fadhi da wanda yake sallah shi kaɗai kenan mamu shi ba zai faɗi sami Allahu liman hamidahu wanda zai faɗi haka liman da mai sallah a shi kaɗai to malamai suka ce ma'anar sami'a a nan shi ne ajaba ba wai ji ba ba wai allah ya ji ga wanda ya gode masa ba a allah ya karba lazimin sauraren shi ake nufi gane shi ne amsawar domin sai an saurari abu sannan ne za a karbe shi to sami allahu ma'ana ajaba allahu Allah ya amsa liman ga wannan da hamidahu ya gode masa a cikin sallar da yake yi lil imami ga liman wal fadl da mai sallah shi kadai to anan shi ma mahallul khilaf ne wasu daga cikin malamai suna ganin iya abin da liman zai faɗa kenan shi kuma ma Musa ya ce Allahumma rabbana walakal hamdi ko kuma ba tare da Allahumma ba ya ce rabbana walakal hamdi duka akwai riwayoyi akwai riwaya mai Allahumma akwai kuma mai rabbana kawai to suka ce shi ma Musa ya faɗi haka a yayin da limamin sai ce sami Allahu liman hamida wannan shine abinda su malikiya suka tafi a kansa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shi ma mamu zai ce sami allahu liman hamida irin abin da liman ya faɗa shi me shi zai faɗa dalili saboda ni inna ma ji'ila al-imamu li yutamma bihi to ina koyi shine kai irin abin da liman yayi wasu daga cikin malamai suka ce a shi liman biyun zai ce zai faɗa gaba ɗaya zai ce sami allahu liman hamida sannan ya ce allahumma rabbana wa lakal hamdi shi ma mamudin shi ma ya maimaita haka sai zan kaga kowannensu ya faɗi kowanne liman ya faɗi biyun haka shi ba mai sallah shi ɗaya zai yi sannan mamunsa shi ma ya faɗi duka biyu kuma kowannensu sai a bashi ladar kowanne daga ciki tun da ladar faɗan sami Allahu liman hamida daban ladar Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba akwai wannan riwaya kaga shi ma ladan wanda Sheikhul Albani a littafinsa Tamamul Minna fi ta'aliqi ala fiqhi sunna ya tattauna wannan matsala shi ya tafi kan cewa a'a babu dalilin ware liman da wannan shi ko babu shi ko babu a ware shi da wannan a gane shi ma mamu zai iya cewa sami Allahu liman hamida eh bai bai abin nan ba to ya tattauna matsala in kun samu littafin nasa to matsala ce dai a tunda duka ana magana ne akan sunna ne faɗan hakan eh to in mamu ya yi ba ba wanda zai ce ya yi laifi asaliyata asharata ta goma sha biyu wasalisata asharata da ta goma sha uku arraddu alal imam warraddu ala man ala yasarihi mayar da sallama ga liman da mayar da sallama ga wanda ke hagunsa wanda wannan ambatunsa ya gabata to ya maimaita shi ne a cikin sunnoni a tatmiman lil fa'ida saboda cikon fa'ida amma an yi mun yi bayani a kansa arrabi'ata asharata ta goma sha hudu aljaharu bi taslimati tahlili bayyana sallamar wato fita sallah shine sallamar da za ta halatta maka abubuwan da aka hana maka a lokacin da ka yi takabiratul ihram wacce ce kenan kaga sallama ta farko wanda ita ma an yi bayani akan ta ko cikin farillai to ita sunna ne ami a bayyana ta a bayyana sauti eh wannan ana magana da shi liman da bai sallah shi kadai da mamu tunda kowannensu zai yi taslimatu tahlil to kowannensu sunna ne ya bayyana lafazin lafazin nata ina fatar an gane kenan kaga sauran da aka ce mamu zai yi wannan da ya magana a kanta ta mayarwa ga liman da ta mayarwa akan wanda yawa suka ce ita abin da ya fi shi ne ya yi ta asirce ba a bayyana ba an fahimta? e ya asirta ta saboda dama a suka ce hikimar shi liman da aka ce ya bayyana saboda mamunsa su ji e sannan shi ma mamu hikimar da aka ce ya bayyana saboda wala Allah sautin liman na da rauni ko masallaci yana da yawa to bayyana wa liman ba lalle bane ta ji yadda dukkanin amma aka samu kowa ya bayyana mi aga kenan sai kowa ya ji wanda ma wanda ma akurma ma zai gane cewa an sallame shi ba sai ya sallame eh shi ba sai ya sallame to haka suka faɗa amma dai wasu malamai na ganin kuma kowace za a iya bayyana ta da wadda za a mayar zuwa ga liman da wadda za a mayar kan hagun mamu wanda ke hagunsa in akwai mutum ɗaya to shi yasa ya ce fakat don ya nuna maka su su biyun za a yi su a sirce alkhamisata asharata ta goma sha biyar al'insatu lil imami sunna ne ga mai bin liman ya saurari liman kaga al'insatu lil imam a nan malamai suka ce mu kula da kyau ba a ce liƙira'atul imami ba a'a duk abin da liman zai yi kai shiru za ka yi a gani sai inda shari'a ta ce ko ya yi to kai ma ga abin da za ka yi amma sauran da ba a ɗora ma abin da za ka yi ba to ka saurari wa ka saurari limu daga wannan suka ce irin inda zai yi karatu to kai ma ba sai ka yi ba sai ka saurare shi suka ce sunna ne saboda mi sauraron liman ɗin zai ƙara maka nutsuwa kuma zai ƙara ƙulla cikakkiyar alaƙa tsakaninka da limaminka zai taimaka wajen haddace ayyukan da liman ke yi da abubuwan da yake ta yadda ko da ya samu sahu za ka iya masa saɓanin yana wani abu kai ma kana naka to ka ka shigaltu da naka shi ma ya shigaltu da nasa zai iya samun sahu ma ba tare da ka abin nan ba to shi yasa suka ce hatta a wurin karatu da fatiha din da sura din duka kawai eh sai ya abin wasu suka ce eh wasu suka ce ko a ina sallah bayyanawa ce ko sallah asirtawa duka shiru zaka yi wasu daga cikin malikawa wasu ne su suka yi tafsili suka ce in kana jin karatun liman to ka saurara in baka ji in ma saboda kila sallar asir ta karatu ce ko saboda raunin sautin liman to a nan kai ma sai ka yi naka karatu e to wannan ma dai shi ya fi to shi ne ce fi ma ya jiharu fihi a inda yake bayyana wani abu kagana ita ce malam ya ɗauka inda yake bayyana wa fihi a ciki to kai ma mu sai ka saurare shi sai ka bi ka saurare shi kenan mafumi inda yake asirtawa za ka iya za ka iya naka asadisa ta asharata ta sha shida as-suturatu lil imami wal fadhi kafa sitara galiman da ko mai sallah a shi kadai sutura nan ba sutura ta ta jiki ba sutura wani ice ko wani abu da za ka kafa a gabanka saboda hana waɗanda za su shiga gitta gaba gare ka to saka suturan gashi liman da kuma wanda yake sallah shi kadai to sunna ne duk da wannan khilaful mu'tamad fil mazhab abin da yake mu'tamadi zance abin dogara a kansa a wurin malikawa kafa sitara musahabi ne ba sunna bane to kamata ya sa ya cikin musahabai da za su zo nan gaba an gane yau wannan shine kauli mu'tamadi malamai suna sa ta cikin musahabai ne ba cikin sunnoni ba e, wasu kuma sun tafi kan cewa wajibi ce wasu daga cikin malamai e, sun ce kafa suturan wajibi ce saboda duba da hadisai da suka zo na umarni a kai suka ɗauke su akan zahirinsu to su malikiya sai suka takaita suka ce wanda zai sa suturan nan daga shi liman sai alfaz mai sallah shi kadai abin nufi shi ma mu koda limamin sai ya sake shi to ba zai ce idan ya zama masu buki a sallar bare ya sa sutura don ya karasa sallarsa ba saboda haka shi mamu kwata-kwata inda malikiya ba umarce shi ya kafa sutura ba suka ce yana iya yiwuwa ɗayan abubuwa guda biyu imma dai ko dan liman zaman liman shi ya hada shi ma a bashi umarni a ce shi ma ya sa tashi sutura wasu faɗi wannan zancen kamar a sharnubi wasu kuma daga cikin malamai suka tafi kan cewa a saboda sutura shi liman ita ce matsayin sutura ga shi ainihin mamu to kaga babu bukatar shi yami ya sa wata hmm? ba bukata sannan da shi liman da mai sallah shi kadai sai suka sa kaidi wasu daga ciki suka ce in sun ji tsoron gittawar wani a gabansu tunan ne yake sunna ko musahabi sastira shi ne ta fuska dai suna da ya ƙedi lallai wani sai ya gitta ko zato mafi rinjaye ko shakka to ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku kowannensu ya faru to an sunanta ko an mustahabbantar cewa su sastira amma inda suke da yaƙinin cewa ba wanda zai gitta har su gama sallah to anan kuma ba sunna ne sastira ba ko kuma inda suke da zato mafi rinjaye har su gama sallah ba wanda zai gitta to shi ma ba a so su sastira ba wannan shine fahimtar su su malikiya din dalili saboda suka ce illar sa suturan ai ana sawa ne don kada wani ya gitta to kana da yakinin ba wanda zai gitta shi ke nan eh wasu kuma suka ce a wannan ba shi ne illa ba illar sa suturan illa ce ta abudiya kawai dai shari'a ta ce kai ba wai don mai gittawan kaɗai ba to su a wurinsu ko kana jin tsoron wani ya gitta ko baka jin tsoro zaka mi yau wannan shine fahimtar ruwan mala kuma ita ce fahimta mafi karfi akan ita wadda malikiya take akai eh ko da kana da yaqina har ka gama sallah ba wanda zai gitta to zaka bi zaka sassutura eh to wannan shine zance mafi karfi duba da hadisai da aka abin nan aka kawo wanda nan gaba in Allah da za mu yi ƙarin bayani a kansu to sai hukuncin wanda ya gitta ɗin ya ce wa ya samu maru mai gittawa yana cancantar samun zunubi baina yadayil musalli shine wanda ya gitta gaban mai sallah a ina yake samun zunubi idza kana lahu manduhatun in yazan yana da yalwa manduha shine sa'atun yana da yalwar ba sai ya gitta gabansa ba ma'ana abin nuhi kenan akwai wata hanya hmm? inda zai bai kauce mami bi gaban mai sallah a nan yake da zunubi kenan a mafhumi in yazan bai da manduha kenan kaga la ya asam to shi yasa suke larabinsa har gida hudu shi mai gittawa gaban mai sallah da shi mai sallah karakarsa kusan har fuskoki guda hudu suke buga larabinsa fuska ta farko shine ya athamani da almusalli da almaru akwai inda dukkansu za su yi zunubi akwai inda kuma la ya athamani ba an gitta ɗin kuma ba wanda adda laifi da shi mai sallan da wanda ya gitta na uku akwai inda ya asamul musalli wahadahu eh wani ya gitta gaban mai sallah a nan kuma mai sallah kawai za a ba zunubi shi wanda ya gitta ya kubuta akwai inda ya asamul maru wahadahu akwai inda shi kuma bai sallah baya da laifi da gittawan shi za a ba zunubi da haka suke larabinsu kuma kowannensu akwai dalilin da yasa aka ce yana da laifi ko baya da laifi kaga fuskoki ne guda hudu eh duk wanda ya karanta muktasar ana fitan masa da wannan darabin ana fitar da shi an gane to ya samani inda za su yi zunubi su biyun gaba ɗaya inda ya zan shi mai sallah ɗin daga gan ya ƙesa strat sai ya sallasa haka nan kuma yana jin tsoron gittawa kuma sai wani ɗin ya zo shi kuma ya gitta shi kuma yana da manduha mana akwai wata hanya wadda ba lalle sai gaban tuwanan kowannensu ya yi zunubi shi mai sallah saboda mi tun farko umarce shi ya sa sai mi aga ya yi laifi shi kuma mai gittawar yana da manduha yana da yalwar da zai kauce magaban mai sallah sai mi to sai la ya asaba ne inda babu babu mai zunubi cikinsu suka ce mai sallar ya kafa sutura ya yi abinda shari'a ta ce ya yi akan sutura ya yi shi kuma mai gittawar ya zo laman duhata lahu ba inda zai bi sai gaban mai sallar to ana ya halatta ya gitta kuma bai laifi ba a kuskure ne to don rashin karatu ne eh don rashin karatu ne in dai bai da inda zai gitta kuma yana da bukata eh to karka tare shi sai ka bar shi ya wuce a nan kai ba ka yi zunubi ba kuma shi ma saboda bi inna dina yusrun wa ma ja'ala alaikum fi dini yuridu Allah to ka gani ga ka'ida kuma mujma'un alaiha al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ga ka'ida kuma hawa yau idza daqa al-amru ittasa'a duk sanda al'amari ya kuntata to shari'a takan yalwata shi shi yanzu a ce dole ya jira sai wannan ya gama sallah to an kuntata masa wala Allah fitsari yake damunsa wala Allah yunwa wala Allah cikinsa ya mirda wala Allah dukiyarsa ya baro wala Allah wasu ke jiransa wala Allah iyalinsa wala Allah wala Allah ko da bukata ne gare ta ya fita da shari'a ta ba shi dama to shi kaga ba koyo shi zaka ga mutum ya gitta gaban ka sai ka mi yawa sai in ka fahimci akwai inda zai iya sauyawa yawa to sai ka hana shi sai ya mi shi kuma kai ya yi girman kai eh to kaga nan duka la ya asabani to sai ya asamul musalli wahadahu inda mai sallah shi kadai mi shi kaɗai zai samun zunubinsa ko yawwa a nan shi ne inda shi mai sallar ya ƙesa sitiras ya zo zai yi sallah bai sa sitira ba shi kuma wancan bai da inda zai bi dole sai nan an gane yawwa to a nan suka ce shi mai sallah za a ba shi zunubin rashin sa sitiras shi kuma hana shi da shari'a ta ta ce kai ya gitta to tunda akwai lalura ko bukata to an masa ragwami saboda haka yanzu in ya gitta shi ya fita zunubi yana kanwa yana kan mai sallah to sai ya asabul maru wahadahu inda shi mai gittawan shi dai adda zunubi inda mai sallah ya sa sutura shi kuma akwai wata hanya da zai bi ba wannan bai zuciya a dole dai nan gaban mai sallah zai gittawa yan rinjaye shi ya gitta to anan mai sallah bai da bai da laifi duk da an so ya tunkuɗe shi amma ko da bai tunkuɗe shi ba to bai da laifi saboda mi ya sa skirt dama ya tunkuɗe shi ko ya hana shi don ya taimake shi ne ba don wai ya kawo kar ya kawo mai illa ga sallarsa ba don ya taimaki shi mai gittawan ne to haka suke guda hudu duk ƙarƙashin wannan da haka kai mai sallah ya rage naka haka kai ma mai gittawa ya rage yauwa duka dai wannan suwar guda hudu to ba za a samu na biyar ba Allah ya taimaka as-sabi'ata asharata sai sunna ta sha bakwai az-za'idu alama ya sa'u salama ƙari akan abin da yake yalwatar sallama minal julusi thani daga zama na biyu to duk abin da ya wuce sakankanin zaman da za ka sallabi sallah to duk sauran ragowar sunna ne da na karanta lafazin tahiyan da na karanta lafazin salatin da na addu'o'i duk wanda ɗaya an wajibi shi ne gwargwaron wanda za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah me hikimar kawo wannan da mai sallah zai zo zaman ƙarshe yana zama bai ce komai ba sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah to in dai ba da gangan yayi ba sallarsa ta yi kawai kabliya zai yi saboda da tahiyar kaga dai bai yi lafazin tahiya ba kuma bai zama tahiya ba yayin zaman da ya na sallaba ne ta yanzu kawai kabliya zai yi shi ke nan sallarsa ta yi babu matsala komi bai yi ba kawai yana zama ɗaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to in dai ba da gangan ba ne babu komi duk da wasu ce ko da da gangan ne sallar ta yi eh amma in sai ya isa gafari ga Allah Allah shi yahe masa wasu kuma suka ce a za a bata mai sallah saboda ya wulakanta eh to kuma wannan shi yafi karfi as-samina ta asharata na goma sha takwas sunna ta goma sha takwas az-za'idu ala miqdari tumanina ƙari akan gwargwaron abin da ake bukata na nutsuwa a ambaci nutsuwa cewa farilla ce da al'itidal haka yi bayani akan bambancinsu to ka ƙara wata nutsuwa akan wadda aka ammata ta farilla to sunna ne shine samun cikakkiyar nutsuwa sunna ne to wannan shine ƙarshen sunnonin sallah kuma nan za mu kwada insha Allah in mun dawo sai mu tashi faslun wa mustahabbatu salati tazidu ala salasi na fadila su kuma kusan mustahabbi talatin ne wanda za a ambata nan gaba insha Allah na'am malam eh eh eh eh gaskiya ne dawo sai ya takura wa mutane lallai ya kamata kuma ambace shi kaga na manta to wurin aje tafiya a sutura dama ko tsakiya kowane magana akwai E, wasu daga cikin malamai kamar su balikiya sun tafi kan cewa za ka aje ta ne dama gare ka ba tsakiya ba suka illata magana su da cewa saboda dora ta tsakiya to tsakiya dama kuma mahalli ne na ubangiji allah kake fuskanta to kaga ba daidai ba ne kuma ka aji sitirar sai zamo kamar kana fuskanta Allah da wani abin daban wasu kuma saboda duba da hadisin da ya zo na cewa mai sitirar zai aje ta tilka a wajahihi hadisi ya zo da wannan lafazin sai suka ce to abin nan tsakiyar fuskarsa inda fuskarsa inda idanunsa suke kallo an gane kamar inda yake ɗora goshi kenan to a nan zai kafa suturar tasa to kuma wannan shi ne daidai kafa ta tsakiya ɗin ya fi a ɗan matsa ta ɓangaren dama to amma dai in kaga wani yayi to akwai malaman da suka ce za a yi haka to inda tazaran da ake bukata shine wato malamai suka ce shine gwargwadon tsayin kakai inda za a samu abin awo sai a auna ka daga sama har ƙasa sai a sake auna daga tsayinka zuwa gabas an gani inda awon ya kai to na ake buƙatar ka aza stress na ake buƙatar ka aza ta wasu daga cikin malamai haka suka faɗa saboda ya zamo in ka zo sujuda to ya zamo sitirar tana gaba gare ka kaɗan haka wasu kuma daga cikin malamai suka ce a inda za ka aza goshinka in ka zo sujuda to kaɗan daura gabas kaɗan sai ka kafa ta nan to wannan su ne zantuka guda biyu to duk wanda ya sa suturarsa sama ga haka to shi bai da hurumi kowa ya ga dama yana iya gittawa gaba gare shi eh saboda bai sa inda an ka ce eh kwarai gaske tun da bai sa inda aka ce ba kaga ya tare hanya da yawa tun da ma'anar sa suturan shi mai gittawan kada ya shiga tsakanin suturan da kuma shi mai sallar to kaga in ka kai ta nesa ka tare ma mutane hanya eh ka tare ma mutane hanya eh to abin da ya fi ma shi ne ɗora ta daidai goshi daidai inda kake aza goshinka in za ka yi sujuda eh abin da ya yi a kafa ta nan shi ya fi kyau amma kada kada a kai ta yi nesa don kai ta yi nesa to sai zan ka takura mutane in kuma ka wuce haka to malamai suka ce sallaka ba ta da wani hurumi duk wanda ya ga dama kawai ya shiga tsakaninka da stuart ƙware da gaske to wannan shi ne na'am eh to salati bai halatta a yi shi istiƙilalan ga kowa ba sai wanda yake annabi ne ma'ana istiƙilalan shi ne ka ware wani ko iyayenka ko malamanka ko wasu su kaɗai su karo ka ce allah ya yi musu salati to wannan bai halatta ba amma in taba'an ne ya halatta kila annabi ka yi wa to da ka gama yawa annabi sai kai adafi da iyayenka ko malamanka to wannan ya halatta eh amma istiqlala a ware wani to wannan sai annabi sai annabi amma in kuma an yi wa annabawa ko ka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya halatta kawa wani taba'an babu komai to Allah ya samu dace eh sun shiga kaga ba ma sai ka ambace su ba matukar dai sun musulmai ne kaga ba sai ka sake eh ware su ba saboda haka da ka ce wa ala ali muhammadin to shikenan kai ka shiga ciki sannan kuma duk sauran ragowar musulmai mummune ma sun shiga saboda makami ne na addu'a salati shi ma wani bangare ne na addu'a to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah